أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آه الحمد لله يومنا جمعة 20 daidai ga watan Juma'a al-Akhirah hijira ta 1441 wanda yi daidai da sha hudu ga wata na farko a wata na biyu kai fabrairu a miladiya dubu biyu da ishirin gashi allah ya sake kawo mu halaka ta ishirin da uku kenan zama mu wannan na ishirin da uku kenan cikin karatun wannan littafi na a shifa bi ta'arifi kukul mustafa sallallahu alaihi wasallam a cikin zawiyar da muka saba gudanar da wannan karatu ta mu sheikh malam marwan radiyallahu anhu wa rahimahullahu rahmatan wasi'a wa askanahu fasiha jannatihi za mu tashi alfasulul ashir fasali na goma al-akhlaqul hamidatu indahu sallallahu alaihi wasallam wannan fasali zai bayani a game da ɗabi'o'i waɗanda suke na yabo ɗabi'o'i na ƙwarai inda hu a wurinsa siya da aminci Allah su tabbata a gare shi ɗabi'o'i aka bar ɗabi'o'i kawai haka nan mutsalakan al'atar al'akhlaq eh akan iya zaton akwai wasu ɗabi'o'in da suka dace akwai wanda ba su dace ba akwai wanda ake yabo akwai wanda ba a yabo ake zargin mutane da su to wa'annan wa'anda ake yaba ɗabi'o'in da ake yabo a wurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam za mu ganin yaya irin nau'o'i duka na wa'annan wa'annan ɗabi'o'in kakane ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ake iya ganin su ake iya karanta su ake iya a ɗokan su iktibasun su daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa amma khisalul muktasabatu min al-akhlaq al-hamidati wal adab shari'ati amma kaga ɗabi'o'i wanda suke al-muktasabatu wanda ake iya nema a samu ne su ne wanda ake tsororin su wanda ake iya nema a samu dan ɗabi'o'in akwai kala biyu ne akwai wanda mutum zaka iya nema ka samu akwai abinda haka mutum yake zauwa da shi ba wai nema ne mutum ya samu ba haka kawai da a ɗabi'a yake to wa'anda ake iya nema a samu min al-akhlaqil hamida tana daga cikin ɗabi'o'i wanda suke nagari wanda ake yabo wal adabi sharifati da ladubba wa'anda suke masu girma masu daraja ittafaqa jami'ul uqala ittafaqa jami'ul uqala'i ala tafdili sahibiha wa ta'zimil muttasifi bil khulqil wahid minha al-uqala sune mutane ma'abuta hankulla ittafaqa sun ittifaqi baki ɗayansu su ne jami'ul uqala'i baki ɗayan ma'abuta hankula sun yi tifaki a bisa fifita ma'abucin wa'annan ɗabi'o'in wa'anda suke nagari da ladabba wa'anda suke masu daraja wa ta'zimul muttasifi bil khuluqil wahid minha kai kun sun ittifaki da girmama wanda ya sifantu da daidai da ɗabi'a ɗaya daga cikin wa'annan ɗabi'o'in fadalan amma amma fuqaha barantana abin da ya burbushi ɗayan a ce mutum cikin ɗabi'o'in wannan ma nagari yana da hiyar da ɗabi'a guda wa azana shar'u ala jami'iha bancin ma'abuta mutane ma'abuta hankula kai har shari'a ma ta Allah ta yi yabo a bisa baki ɗayanta baki ɗayan ɗabi'o'in wa'annan nagari wa amara biha kuma shari'a ma ta yi umarni da wa'annan ɗabi'o'in nagari wa wa'ada sa'adata da'imata lil mutakhalliki biha sannan shari'an nan ko Allah ma'abucin shari'a ya yi alkawarin arziki madawwami ga wanda ya ɗabi'antu da ita wannan ɗabi'o'in nagari duk wanda ya ɗabi'antu da ɗaya daga cikin ɗabi'o'i nagari to an mai alkawarin sakamako na sa'ada kamar yadda muke faɗi kwanakin baya sa'ada ana mata fasara da dama wa'an suka ce arzikin lahira wa'an suka ce dai abubuwa da dama to lalle babu dai kamar arzikin lahira wanda ya ɗabi'antu da ɗaya daga cikin ta to an mai alƙawarin arzikin lahira wato zai kasance shi mai arziki ne a lahira shi ne ɗan aljanna wa wasafa ba'abaha bi annahu min ajza'in nubuwati kuma hallau a shar'un kin nan dai ita shari'an a shar'un nan zai iya ɗauka ma'aiki Allah sallallahu alaihi wasallam shine yakan zama shi a shari'u sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo da shari'an mai shari'antawa ma wanda Allah ke shari'antawa ta halishansa to wa wasafa ba'daha ya sifanta sashen wa'annan ɗabi'oyin bi annahu min ajza'in nubuwati da cewa yana cikin yankuna na annabta wayyal musammatu bi husnil khuluqi wannan ɗabi'oyin na gwari sun na kware suna ake musu kyakkyawan ɗabi'a dai wa huwa li'tidalu fi quwwan nafsi wa awsafiha shine daidaito cikin ƙarfi na zuciya wa awsafiha da kuma sifofinta a wata wasu fiha duna almaili ila munharifi ila munharifi atrafiha da kuma tsakaitawa cikin wa'annan ɗabi'o'in ba tare da karkata ba zuwa karkacewa mun harifi a tsarafiha wanda gehenta wanda ya karkace. To, dan dai kan yi riga da masalaci amma ɗan shari kaɗan duka ɗabi'o'i abin da ake siffanta wanda suke na kwarai sukan kasance suna da gehe. To kuma shi gehen akwai gehen da ake ce mun harifi wanda ya karkace. Misali, ƙarfi a ɗauka ma kawai ɗabi'a ta ƙarfi ƙarfi yana da abu ne wanda kowa na yabo ana yaban mai ƙarfi ko to in mutum ƙarfin nashi ya huce yana zama ƙarshen mai ƙarfi ƙarshen mai ƙarfi sadauki ne mutumin to abin ya kasance shi baya kiyaye ƙarfin nashi bai kwantarolan wannan ƙarfin da Allah ya bashi sai abin ya zama wani abu daban wato rashin tsoro ne amma rashin tsoro in ya huce ya zama ɗarafi ya wani gehe wanda yake karkatacce sai ya zama abin zargi to haka nan shi ma gehe dabara guda na wani ɗabi'a shi ma wanda in ya zama dama ta rashin ƙarin dama abin rashin ƙari ko tsoro dama abin zargi ne to abin tsoron mutum ya kasance ma wai ya huce ma mizani har tsoron ma akwai da ake son su akwai abin da ake so ana so misali tsoro Allah subhanahu wataala ana tsoron shi shi da kanshi yake cewa a nema wa hazaruni yake cewa ku kiyaye ni da da haka yadda kici yare duka duk yake umarni da takawa duk ayi tsoron sa to wannan tsoron wannan shi kuma yakan zama yakan daukar sunan ake mai inda ake cewa inda ake zancen tsoro da kwaɗayi alkhawf war raja to wannan tsoron shi ma ana so a ce mutum yana tsoro anya ko da aiki kai kana ganin ko Allah ya karba ko ya karba ko bai karba aiki wani ibada ma a amma in mutum ya tsawaita ya ya ya tsananta tsoron wannan shi ma abu ne abin zargi ne tsoron kai haka ce kai mutum tsananin tsoron wani shi ke kai mutum ga ya asu mutum wai shi ya yanke kauna kai ina yi ma Allah ba ya karba wai saboda tsoro kana ni yanzu za a yi ma Allah ya karba aiki kawai Allah ba a a wannan shi ma gehe ne wanda yake karkatacce kamar da shi ma wancan wanda ya huce rikin tsoron shi ya kai kawai yanzu komai ma zai iya yi to shi ma gehe ne wanda yake karkatacce wana ana zance wanda ke tsakiyar nan shine abin abin yabo wa jami'uwa قد كانت خلق نبينا صلى الله عليه وسلم على الانتهاء شي كمالها baki ɗayan wa'annan ɗabi'o'in wa'anda suke tsakiya irin wa'anda ake yabo kinnan sun kasance ɗabi'o'i ne na annabi mu ya da amince Allah sabata a gare shi ala lintihai fi kamaliya absa kai gaya cikin cikatta amma ba ƙarshe ba har zuwa kwanan nan wanda ake wanda ake abin zargi kai gaya cikin cikatta walitidala ila gayatiha hatta asna Allahu alaihi bizalika faqala ta'ala kuma da tsaka da, da kasancewa tsaka tsakiya cikin gayata matukatta har sai da Allah subhanahu wataala yayyabo yayyabe shi da wannan inda Allah tabaraka wataala ke cewa wa innaka la'ala khuluqin azim lalle ya ma Allah kana bisa kan dabi'a ko dabi'oyi wanda suke masu girma qalat aisha radiyallahu anha warun ya aisha yarda Allah tabbata a gare ta tace kana khuluquhu alquran kana kana khuluquhu alqur'ana yarda bi ridahu wa yaskhadu bi sakhatihi dabi'o'in ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sun kasance alqur'ani in ka san alqur'ani yarda annabi sallallahu alaihi wasallam yana yarda yana yarda bi ridahu da yardan alqur'ani inda alqur'ani abin da alqur'ani yake so shi za ga yana aikata wa yaskhatu bi sakhatihi yana haushi da hushin alqur'ani inda alqur'ani abin da alqur'ani ba ya so shi ne yake kauracewa yanda ka san alqur'ani wa qala sallallahu alaihi wasallam ma yake Allah ya da musu Allah tabbata gare shi yace bu'istu li utammima makarimul akhlaq an aiko ni ne li utammima domin in cika makarimul akhlaqi kyawawan ɗabi'u manya-manyan ɗabi'o'i na gari. Ika ce ma risala annabi sallallahu alaihi wasallam baki ɗaya abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yi shine cika kyawawan ɗabi'o'i. Dama Allah ya yi ɗabi'o'i da ya ce ya cika kenan dama akwai ɗabi'o'i a mutane. Da mutane Allah ya halice su kamar nuni ne zuwa wancan ɗabi'o'i janibin guda na ɗabi'o'i wa'anda suke zauwa da mutum Allah ya yi shi da su. Za mu ci wani bayan za mu ga har zuwa da irin inda malama suka yi wanda suka ce a'a dukan ɗabi'o'i ma na gari ko ko na wanda ba na gari ba mutum yana zawa da su ko ko a'a mutum yana ɗoka ne ko mutum bai ɗoka haka a cikin rayuwarsa to wannan dai kamar nuni da cewa daman mutum yana da ɗabi'o'i to amma ɗabi'o'in ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya cika su saboda muhimmancin su ɗabi'o'i har wani wuri yana cewa addinu husnul khuluq addini ɗaya kyakkyawan ɗabi'u shine addini qala Anas radiyallahu anhu sai na Anas ya da tabbata a gare shi yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan ma'aikin Allah shi sai na Anas sahabi annabi ne sallallahu alaihi wasallam da ya tsaya a Madina ya hidimta ma annabi sallallahu alaihi wasallam shekara goma yana tare da ma'aikin sallallahu alaihi wasallam shike ba labarin da annabi yake sallallahu alaihi wasallam irin su irin wajen irin su ake tambaya yaya ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance to shi ne ke cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan to ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance shine mafi kyawun ɗabi'o'i ga mutane a cikin mutane baki ɗaya wa ana ali ibn abi talib radiyallahu anhu misluhu kuma an karbo kwatankwacin wannan daga ali ibn abi talib yarda Allah ta tabbata gare shi wanda yake dan dan dan uwan ma'aifinsa ne wanda shi yake tare da shi ma tun yarin tashi tun a Madina shekarun aka yi makkan a baki ɗaya da shi aka yi su aka zo aka yi na Madina baki ɗaya shi yake shaida shi ma ya kawo irin wancan abin da shaidar da sai na Anas ya kawo cewa babu wanda shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ke cewa dabi'u wa kana shi ma zakara hul muhaqqiquna majbulan alaiha fi asli khilqatihi sannan a cikin shi wa kana shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance shi ma zakara hul muhaqqiquna cikin abinda malamai masu tahqiqi masu bincike na tabbatar da gaskiya ga inda ta ce ga inda magana masu daidaitar da magana masu ne masu kyakkyawan bincike masana na hakika a wa'annan malamin sun wakana fi ma zakara hulmu haqiquna majbulan alaiha su abin da suka ce ma'aiki sallallahu alaihi ya kasance abin ɗabi'antarwa ne a bisa wa'annan ɗabi'o'in nagari shi asali khilqati a cikin asalin halittar sama su suka ce kawai da haka ma Allah ya yi shi sallallahu alaihi wasallam yana mai cikan ɗabi'o'i na ƙwarai. Wa awwal fitratihi fi asali khilkati kenan wa fi wa fi ne kamar nan za ka da wa fi awwal fitratihi kuma ya kasance abin ɗabi'antarwa da wannan ɗabi'o'in nagari cikin farkon ma halittarsa sallallahu alaihi wasallam lam tasul lahu biktisabin da wannan ɗabi'un nasa da ake yabo ya fi kowa kyakkyawan ɗabi'o'i bai same su ba da tsururi da nema da wala riyadatin ba kuma da riyada ba irin kana yana cikin abin da ake koya misali mutum ne yake so ya koyi kyauta ya lura shi matsalar shi shi ruwa ya gida ya gani kuma ruwan nan ba ta da amfani to yana so ya koyi kyauta ya za yi to yadda zai yi sai ya rika yin kyautar cikin ko bai bai jin daɗin yana yi ya fara yi da kuɗi kaɗan da abin da bai sa kare kare ba yana yi yana danna zuce shi to sai ya ɗora ma kanshi zan rika kullum zan yi sarka misali da labiyar yana da kuɗi dama kullum sai na ba da labiyar to wannan riyada ce yana yi yana yi yana yi har ya kai yau kai gaban ya gana ya dawo wannan sai ce kai zai rika bada haddala goma har har iya wuce haka shine riyaza kana saba ma kanka mutum yana koya ya saba ma kanshi to annabi sallallahu alaihi wasallam ba da riyaza ba ya koyi wannan ɗabi'un da aka san shi da shi illa bi judin ilahin ba da komai ya iya wannan ba sai da kyauta tsantsan kyauta na ubangiji na Allah wa khususiyatin rabbaniyatin da kuma ke wata khususiya ke bantaccen lamari na ubangiji wa haka za li sa'irul anbiya haka ne kasance ga sauran annabawa su ma haka Allah ya yi su wa man tsala siyarahum منذ sibahum wanda ya ya karanci wato sirarsu tarihin rayuwarsu tun suna ƙanana ila mabasihim har zuwa lokacin da aka aiko su haƙaƙa zalika zai tabbatar da wannan kama urifa min hali isa kamar da aka sani cikin hali game da hali na annabi isa alayhi salam wa musa da annabi musa wa yahya da yahya da annabi yahya wa sulaimana da annabi sulaiman wa ghayrihim da wannan su alayhi salam aminta Allah tabbata gare su bal ghurizat fihim hadhihi al akhlaq fil jibillati barde an tabbatar da wa'annan ɗabi'o'in ne a cikin su filijibillaci a cikin asalin halittarsu an tabbatar na ce na fasara an tabbatar da guriza ita kanta daga gariza ne ɗabi'an ma ana ce mata gariza abin da yake asalin mutum haka haka mutum ya zo da shi to amma shi ana in aka ɗauka wani bi daga fi'ilin yana kuma daga agharza ne in aka tabbatar kamar ana ce agharzan ibrata fi kaza an an soka an kahwa abu mai kama da ko ko kuma in ibra ne an kahwar an kahwa allura ga cikin wani abu yana ce mata agharza to shi ma irin ya ɗauka wannan ma'anar an kawa an sanya an tabbatar da wannan ɗabi'o'in ne a cikin asalin halittarsu su annabawa wa udi'u wa udi'u ilma wal hikmata fil fitrati kuma an ajiye ilimi da hikima a fil fitrati a cikin asalin su ma ya al khilqati a cikin halittarsu qala Allah ta'ala Allah madauki sarki yace wa atayna wal hukma sabiya wannan game da annabi Yahya kenan Allah ya ce wa atayna wal hukma sabiya mun bashi annabta yana yana karami tun yana matashi tun yana yaro aka bashi annabta qala al mufassiruna masu tafsirin wannan aya suka ce a atallahu yahya ilma bi kitabillahi Allah ya baiwa annabi ya sani da littafin Allah ta'ala madaukin sarki fi hali sibahu a cikin halin kurciyarsa wa qala ma'amarun ma'amar ya ce ka na binu sanataini au salatin ya kasance yana ɗan shekara biyu ko uku faƙar lahu biyanu sai wata rana yara suka ce masa lima la abu dan miye ne ba ka wasa daga bai wasa irin yara yara suka ce dan miye ba ka wasa faƙar sai ce alillahi khuliqt shin saboda dama saboda wasa ne aka halice ni ni bai san wasa ba tun yana karami ɗan shekara biyu shekara uku ya kawai shi ya san ba dan wasa aka halice shi ba shi asalin wasan nan wannan wanda Allah ya shirye shi ne tun yana ɗan ƙarami abinda wa'anda suka girma ya kamata ce sun falaka sun fahimci inda aka nuha tun da mutum lokacin da mutum ya san saboda me aka halice shi to ya kamata ya ya kiyaye wani abubuwa irin su wasannin shi wasan ma mu cikin shari'a mu an fassara mu an warware mana komai akwai inda ake son ma kai wasan irin kan misali tsakanin miji da mata da wasu wuraren da misali a ce in gajiya kai mara'ikin nan ana ana sauwaka mata ne eh nafsu ka matiyya tuka farfuk biha ita kamar da suke wani asiri ita ranka abin hawanka ne to ka tausasa masa shi ran nan sai ana yi wani hadisin wani ne ke cewa walakin walakin ya wani ne sa'atan wata'a hadisin hadisin huzaifa ne koko wadda satin satin satin sai ran sai ana ana sauka mata wani wani yanda aka ake jiddiya wani lokaci wani lokaci sai dan sauka amma wai mutum ya dauki rayuwar shi baki ɗaya kai wasa ne kawai wasa ne kawai gaskiya abin akwai ya kamata mutum ya gyara ko kawai haka wani mutum ya zama kawai ya dauki yanzu wannan abin da muka samu salolin nan kamata ce sun mana amfani to kamata a ce maimakon mu yi ta amfanuwar su ilmomin da ke akwai ciki da mu amfana da abin da ke akwai ciki na amfani kawai sai mu kasance tun da sahi ba aikin da kai ka gaji kawai mutum ya bude wasa a cikin shafuka na wasa ya ti mutum mu an su ƴaƴanmu da kannanmu da mu kan ma wani bi da matanmu kawai an samu sabula kawai ai tai da dare kai ba ba zikiri ba salati kan ba mutuwa zakai kan baka ma san abin da kake nema ba a duniya to irin wannan in muka ji irin wannan magana duk cewa ba annabe ne a wannan lokacin ya ce wai saboda mi aka saboda ni ba saboda wasu aka halice ne ba to kamata ce mun kiyaye wani ma abin da ya ja hankali na wata risala na gani ta Maulana Mushayr Islam radiyallahu ta'ala anhu yana yi wa matasa tamana ya lamunce musu ababe da dama amma cikin lamana nan da ya musu sai kawo wani sharadi yagin edigin da wani sharadi bin san ba ko ina da a yawa ina ina da shi ina yawa ya hanzala sa'atun wa sa'a hanzala ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lakin sa'atun wa sa'a ana ga shi shi hanzala yake cewa ya ga sai na umar yake cewa na faka hanzala shi ya ga yadda suke gaban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce in muna gaban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kawai yadda suke cikin cika huduri da duk wani wasa bai taso ba amma in suka je suka bar nan suka sayo iyalansu da yaransu kawai sai su koma suna suna wasa da yara da sauransu sai ga wahalin da suke gaban ma'aiki sallallahu yanzu kuma in sun bar ma'aiki sallallahu wannan halin ya bar su sun shiga sun shagara shine sai ya zo ya dama sai na Umar sai na Umar ya ce to ni ma hawa abin nan haka ne sai shi shi zai sai zo ke ce ma sai na Umar na faka hanzala ko kuma ya da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake ce ka hanzala fa yayi munafici dan shine munafici abin da kake nunawa da ma abin da ke ranka daban to yanda suke nuna ga ma'aiki sai ya ga kamar abin da yake nuna ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam na suka imani da nutsuwa da wannan yanzu in sun bar ma'aiki sallallahu alaihi babu wannan sai ma'aiki sallallahu alaihi zai ce masu inda za ku dawwama akan halin da kuke kin nan gabana da ku rika gaisa da mala'iku amma yake walakin walakin satan wa sa'ahu ya ya hanzala sai dai haka ne ya hanzala wani lokaci wannan lokacin ayi irin haka wancan lokacin ayi irin wancan ko ina ko wani lokaci a bashi hakin shi eh na abin nake da shehu salam ina ita kusa mata maulam shehu salam ya aika ta zuwa ga wa'ansu masoya matasa shi ma dan shehu salam shehu babu lamin ya kawo ta cikin wata muhadar suke cewa fa inna shaykh ibrahim radiyallahu ta'ala anhu zalika al-abu rahim qabda min al-shabab al-fawza fi fi risalatihi al-muwajjaha ilayhim yace lalle shehu ibrahim ya tsari lata anhu ya ce wannan baban tun da ya sa alƙin sai a ce shi yana yin da kansa wannan baban na mai tausayin nan ya ce ya lamunce ma matasa da rambanta za su samu tsira a cikin wata wasiƙa da ya aika musu yana mai caji kawali yana mai cewa a yi lamu bi an yi damin lakum an tafi ku a ƙaranakum fil ilmi wal ma'arifa ku sani cewa ni na lamunce muku za ku tsere masu annunku a cikin sani a cikin ilimi da sanin Allah wa daraja da daraja ma wal gina da wadata wa sa'adatu tare da arziki na gida biyu duniya lahira yace bi shurutin minha amman da sharada yana daga cikin wannan sharadan yace ni tarkul lahawi wal la'ibi mutlaqan babban magana eh barin wasa shi malama suka ce Allahu shi wasa ne wanda shahawa za ta iya shiga ciki wallahi shi wasa wannan babu wani zancen shahawa ciki shi to dukan su duk irin duk wani irin nau'in wasa ma yace mutlaqan baki daya ba wasa ku zo yi ba waqti fa asaru salihin shar'i na biyu kuma da bibiyan gurabe hanya ta salihan bayi wal amal bima alimtum da kuma aiki da abin da kuka sani ala qadri taqati amma gurgunin iko amsa gurgunin iko naku amma wal mahabbatu gashi na har zuwa karshe dai inda abubuwan da cewa zana dama wannan yake cewa abin da so in kawai shaida da shi shine cewa kin nan dai da sharda shar na warko shine dai barin wasan nan kawai ko wani iri ma mutum ya san abin da ya zo yi ko mutum ya kauce ma ko mutane mai rayuwar mu ko wasa ta wannan ban da wannan وقيل في قوله تعالى ما لا شيء cewa yace haka aka fadi a cikin fada Allah madaukin sarki musaddiqan bi kalimatin min Allah ah musaddiqan bi kalimatin min Allah yana me gazgatawa da kalima ta Allah wannan eh shi annabi yayan ne ake ake yada ma annabi zakariya za a mai kyauta gashi da zai zo shi cikin abubuwan da suke na baiwa ga annabi yaya zai zo yana mai gazgatawa da kalima kalima wadda take min Allah daga Allah shine annabi Isa saddaka yahya da Isa annabi yahya ya gazgata da annabi Isa wa huwa ibnu salatu sinin shi ko yana dan shekara uku shi annabi yayin fa shahida lahu annahu kalimatullahi sai shaida ga annabi san cewa annabi Isa kalima ce ta Allah wa ruhu wa ruhu kuma da ruhi nasa wakila wani kauli aka ce saddaqahu ya gazgata shi huwa fi batn ummihi lokacin da yake cikin cikin ma'aifiyarsa fa kanat ummu yahya sai ma'aifiyar annabi ya ta kasance ta kuri tana cewa li maryama ga ga maryam wa annabi isa inni ajidu ma fi batni yasjudu li ma fi batniki tahiyatan lahu ina ni ina jin abin da yake cikin ciki na yana yin sujada ta gaisuwa yana sujada ga abin da ke cikin cikin ki tahiyatan lahu dan gaisuwa a gare shi su kullun akwai akwai sujjada da ake ni ana ana yin gaisuwan ne kamar irin ta yan uwa Annabi Isa Annabi Yusuf da da mahaifin shi ba wa kan nasallahu ta'ala ala kalami Isa da ummi hakika Allah ya nassanta ala kalami Isa bisa magana ta Annabi Isa da ummi ga mahaifiyarsa magana da yi inda wilayati yayin da aka yi shi iyahu bi qawlihi bi qawlihi laha yayin lokacin da aka yi shi bi kauli la ga fadarsa da ita yace da ita wannan iya hujji nake wa kanna sallahu ta'ala ala kalami isa li ummihi inda wiladatihi iyahu yawa wurin wai wurin aihuwar shi aihuwarta da ta yi masa shine iyahun wannan da ta yi masa shine shine suna ce suna ce mai wannan maf'ul ne shi kullun iyahu iyaka to da Allah ya ce Allah ta hazani Allah ta hazani karki bakin ciki ala qira'ati man qara'a man tahataha absa qira'an wanda ya karanta man tahata yawanci mu min tahatiyan ne muke muke karantawa ta ta wannan ruwa da ke gara amma akwai riwaya da su zo da man tahata wanda take cewa kin nan وقالت يا ليتني كنت نسيا منسيا fanadiha min tahtiha Allah ta zani to fanadiha kin nan min tahtiha akwai ruwa da tazo da man tahta maimakon min tahtiha akwai wata qira'a da tazo man tahta wanda ke kasanta wa ala qauli man qala inna innal munadi isa absa fadar wanda yace wanda ke kiran nan nata fanada haƙin nan wanda yake wanda yake raye ta kin nan annabi isa ne wato ana magana tun magana da tun yana karami ne yana yana ina jinjiri lokacin da aka haife shi shine yace Allah ya nasan ya nasanta ta ya kawo ta cikin alkur'ani to ina ne shine ya kawo wannan yace absa wannan kira'an kuma absa kaulin wanda yace wanda ke wanda yake raye nan da kasanta ba kowa bane ba annabi Isa ne wannan sa ala kalami fi mahdi kuma Allah ya nasanta maganan da annabi isa ya yi fi mahadi lokacin da yake a cikin magoyinsa makala sai ya ce ni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyan wato daman da ya zo ai da tahishin tana ce ya rete ni kuntu ni sayan mansa fa na da hamin tati Allah ta zani qali ja na rabbi ta take shari'a wa zi ilayka bi jiz in nakhli tasaqat alayka rutaban janiya wa kuli washrabi wa qarri aina fa in ma tarayna min al-bashar ahadan fa quli inni nazartu li rahman sawm falan ukallima al-yawma insiya to fa tadbiha qaum fa tadbi qaumaha tahmilu qalu ya maryamu nagar yi sha'an fariya ya ukhta haruna ma kana abuki mar'a sai ma kanat ummuki baghiya fa asharat ilay qalu kayfa nukallimu man kana fil madi sabiya to shine mahallin shayin su da da sazo da shi duka ga suka ce to wannan fa kin zo da wani abu wanda yake gashi mai girma a ke da ba macen arme gashi kin zo da da to dama Allah ya riga ce mata ga yanda zaki cewa an mata wahayin in aka zo ki nuna shi ni yau ba magana nake ba ga mai magana to ta zo da shi su ma suka ce qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya kaka za mu za yi magana da wanda yake dan jinjiri a cikin magoyi to nan ne annabi sai ya magana yace qala qala sai ce inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alni nabiyya shine maganar da mai littafi ya kawo ya ce ai ga annabi sun sai ya ce musu inni abdullahi ni bawan Allah ne atani alkitaba ya bani littafi waje alani nabiyan kuma ya sani na kasance annabi ne wa qala ta'ala kuma Allah madauki sarki ya sarki yace fa fahamna ha Sulaiman sai muka fahimtar da annabi Sulaiman da wannan kadiye wa kullan ataina hukuman wa ilma dukan su annabi Sulaiman da annabi Dawudan ko ne mun bashi annabta da da ilimi a wa qad zukira min hukumi Sulaimana a haƙiƙa an ambata hukuncin nan da annabi Suleiman ya yi wa huwa sabiyun lokacin da yake ɗan ƙarami yana yaro lokacin yana halin kurciya yana wa huwa sabiyun yal'abu shi yaro ne ma lokacin yana wasa ma wa fi qadiyatil marjumati hakan nan yazo a cikin qadiyan nan ta wadda ake wal marjuma wadda aka aka jere wa fi qadiyati sabi da kuma qadiyan nan a wa fi qadiyati sabi da kuma kadiyar na ta, ta, yaro maftada bihi dawuda abinda annabi dawuda da kanshi yayi koyi da shi cikin wannan kadiyar guda biyu wannan mace wadda aka mata hukunci na na jefewa yawa a shi ne mai mai ake cewa wa amma kadiyatul marjuma kinnan faruya anna rajulan an haka cewa wani mutum rawa da mar'atan ya nufi ya so ya nihi wata mace fi zamani Dawuda a cikin zamanin annabi Dawuda ya nihe ta da ya zina da ita famta na ce ta hana kanta fa kama arba ta kawai sai fa kama arba ta shuhud zurin sai ya tsaye da ya samu an so da shaida na zur mutum hudu kan suka zo shaida suka shaida ku sun shaida shi kenan kenan kawai ba mi za a mata mace an arme an gaga shaidu guda hudu sun shaida ta yi zina kawai sai jewa to an yi haka shi sai annabi sulaiman ya yi ya jawo kowanne ya keɓance da kowanne kai ya ka gani kai me ka gani sai suka sassaba wannan shaidar da ya kawo abin da ya gani daban abin da wancan ya gani daban abin da wancan ya gani duka sun sassaba a to ƙarshe sai ya shaida mahaifin nasu to ga hawa abin da ni na gani sun saba shi ma ya sake jarraba su a rarrabe kowa sai ba da shaida shi daban a tunda kun saba wannan ni dai kaza iya kaza na gani wannan iya kaza na gani ba kalmar su bata zama ɗaya ba cewa kamar yadda ake so in nan kalmi ruwa da filmi ake cewa filmi ka hali ko to ba a samu kamar haka nan shirya ta zama ɗaya ba shikenan sai hukunci ya ya sauka da kanta wannan hikiman daga annabi suleiman aka samu ta shi sai sai baban sai aiki da wannan sannan ita da ita kadiya ta dan yaron nan shi ko mata mata guda biyu ne suka aihu da suka aihu sai abin da ake tana kerkeci ni zai ibn namu da da na wasu zai mace kura ai lu ne ko kerkeci ko kuku ko kan kura mun san amma na rawar mun kamar karan daji ne kuma yake yawa to shi wannan zai bikin sai ta da dan guda su duka san aihu ko wace ce kawai sai da ta dan guda ko ko wace ce sai ta dage kawai nata ne wadda wadda ba nata mamin ta doka kawai nata ne aka je wajen annabi dauda sai hukumta a iya nashi ijtihadi yace to na babban ne ke babba ke jiyar shi ke wannan karama take ki hakuri to sun zo wucewa i annabi Suleiman yana karamin nan shi ma kawai sai ce kai ba haka za a yi ba kawai a raba shi biyu a raba musu shi a raba musu shi biyu sai guda ce a na bar musu nata ne nata ne nata ne sai ce a wadda ta ce ta yi saurin barin nata ne ɗanta ne tana gudun a yanka mata shi saboda haka kawai dan wannan ne karamar wannan wanda wanda ba ba ta ba annabi sulaiman aka sake bibiyan abun sai aka tabbatar da hukuncin nan na annabi sulaiman yana dan karami shine mafi dacewa aka aka aiki da shi ai duk nuni ne dai cewa gashi nan wa'an Allah ya ba su suna kanana wa qala tabari ibnu jarir tabari yake cewa inna umarahu hina utiyal mulka 12 aman annabi sulaiman shekarun shi sun kasance duka baki daya lokacin da aka bashi mulki shekara goma sha biyu ne wa kazalika qisatu Musa hakan nan kisa annabi Musa ma fir'aun tare da fir'aun wa akhazu wa akhazuhu bil hiyati da riƙon da ya mage man nan nasa wa huwa tiflun anhali ko yana dan karami shi ma wannan kisa ce mai tsawo tsawon gaske amma bai hana mun ba daidai guntun abin abin da muke ji wato abin da muke ji ne muna irin wannan alhamdulillah ni ina ina ganin yana rage wa matasanmu da yaranmu sosai irin da mu wa'ansu abubuwan wa'ansu kisoshin da ka san su ba ma ka ce ba ga lokacin da ka san kai ka ce da su aka halice ka ba komai ne sun yafi saboda kana yawan zuwa majalis inda ake karatu kaji nan kaji kaji nan kaji to yanzu da muke kokarin mu yi karatun nan ga fata shi da sai tambaya ce wannan kissa mun san ta tana kanana amma ina za mu bincika mu ganta inda suke a rubuce inganta mu san inda muka dauko inda za mu haɗi to sai ko cikin tafsiri na wata aya cikin suratu ɗahe aya ta talatin da tara da ta zo sai aka aka ce cikin sa cikin sabon nan ko tabi'ai sa'id bin jubair ya tambayi abdullahi dan abbas ya ce wai wafattannaka ko wafattanna futuna ko wafattannaka futuna wai wani da Allah yake ce ma annabi Musa wafattannaka futuna gari mun jarra mun jarrabe ka ta wasu jarrabobi jarrabawa masu yawa futun kun fattannaka futunan da abin da ke iktida'i kenan wani sai tambayi abdullahi dan abbas wai wani irin jarrabobi ne wannan wanda aka yi ma annabi Musa sai ta kawai eh ababen nan suna da yawa kuma gashi ko kai ka zo har rana ta yi rabi ta ta kai tsakiya rana ta ta take ta kai tsaka kenan ka magana jawabi ne mai tsawo abin magana suna tsawo ita shikenan Allah ibn Jubair sai ibn Jubair sai yace sai ne bari sai gobe sai ne safko in sallar asuba kawai sai ya sako gidansa yana Abdullahi da Abbas ya tara mai magana ne yace to yauwa da yake mai yake zana mai kaga tun lokacin da aka haife shi ainihin harkon ma tun yana cikin ciki gashi yadda aka yi shi Firauna shi da mutanensa abinda aka alƙawa an alƙawa sun karanta cikin alƙawalin harko tun daga Annabi Ibrahim gashi yadda za a yi su da ƙarshen mulkin su wani za a haifa wanda zai zo ya gama da su shine ƙarshen mulkin su to ya zai cikin gumin bani Isra'ila ne su shi Firauna cikin kibdawa yake ba bani Isra'ila ba sai ya sanya ake kashe duka wanda aka yi wa haka aka mai shawara a'a yin in ana kashe su baki ɗayan nan ya ce tun da maza ne aka kashe mazan a bar mata ana yi ana shekaru sai aka ce shin wa'andan wa'a su manyan za su rika mutuwa da cikar ajalin su su ko wa'anda ake kashe a ƙarshe za mu nema masu muna hidima marasa su suke musu hidima su suke musu ayyuka ce aikace aikace ta ce to a rika dan linsasawa wannan shekaran aka kashe shekaran bai sai a bar su sai kan sai aka yi a annabi haruna shekarar da ake ake barin mutanen sai shekarar da ake kashewa sai aka haihi annabi sai ce wannan mana cikin jarrabar da aka mai haka yanda aka ce ma uwar annabi Musa ga yanda za ta yi ta sanya shi cikin tabuci cikin wani sanduki ta jefa cikin ruwa ta aikata ƙarshe dai mu takaita kisan sai gashi ya hada gidan Fir'auna daidai inda ku yangi na gidan suke shan ruwa sai ga su ga gaggawan akwati suka ce kai wannan akwatin ba shakka kuɗi ne in muka ɗauka in muka buɗa in muka kai wa matar sarki sai ta ce anya muna da amana ko mun ebo wani abu kawai kan maɗaga kan maɗaga mu kai mata sai ce kai ma Asiya mata Fir'auna ita ko kawai ana ɗaga sai a ga ɗa ne gashi nan malama suka ce wa alqaitu alayka mahabbatan minni kin nan ya sanya da wai alaƙaitu an suka ce an sanya Allah ya sanya wata irin soyayya a cikin zukatan duwanda za su ganin shi wannan daga Allah soyayyan minni wa suka ce an aika wa an sanya wannan tsaba soyayyan a cikin zuciya ita Asiya da ta gani sai tana tana bala'in kauna wannan jari ana nan a ai wannan kuma ita ta samu da ya kaza yana nan masu yan yan yan kashi su samu labari suka shigo sai sai ta ce musu a ba haka za a yi ba wannan ɗan ɗa mutum guda da ni zai ƙara wani Isra'ila, ku bari in je in ga mai gida, in nemi ya mana kyautar shi, in ya mana kyautar shi to alhamdulillah kin gani, in kun bai mana ba, to kun gani ba na zarge ku ba, kenan shi ne ya sanya ku kashe ba na zarge ku ba. Su ma suna neman alhurma ta wajen matar sarki suka ce haka za'i, ta ta tambaya, ta ce mai ayi ƙwaratu an lewa laka, za ta kutu. Ba san yin zuciya ne na gare ni, abin farin ciki ne gare ni. da kai kanka mu bari kawai mun samu ɗa haka mu bar shi ta inda mutane ba su ce a'a ni dai a wuri na ba wani farin ciki bai zama wani abu farin ciki gare ki ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina rantsuwa da wanda da shi ake rantsuwa da fir'auna ya yarda shi ma ya zama abun farin ciki ne gare shi da ya ce da Allah ya ce shi ya shirye shi ta wannan dalilin wannan mutum Allah ya fifita kamar da mai mai mai alhamdu yake cewa idza sakhara al-ilahu unasa li sa'idin fa inna musu'ada ta dalilin kawai ya yi farin ciki da annai Musa inda ya yi farin ciki da annai Musa ƙaton kafiri kamar Fir'auna da ya samu ceto da ya samu ceto ya samu tsira ina ga masu ina ga wanda ya farin ciki da shugaban manzanni shugaban halitta wanda shine mahallu nazarillahi baki da annabi sallallahu alaihi wasallam to Allah ba mu tabbatar so na annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yace to shikenan je ki dai da ya mutu ta tahi ta tana ya ce ta ce neman wanda wanda wanda ba su ba su nono ya sha sai ya ci shan nonon kowa wa haramna alayhi maradi min qabl yake karban nonon kowa aka yi a ba wannan wannan duk wata mai ban nono a gidan duk kowa ya kiya kai sai ta yi ita mata sarkin nan sai ta yi tsoron abin da yakan iya samun shi na da hai sai ya halaka jinjiri bai shan nono sai ta ce a tayar shi har kasuwa ma an an samu an dace kawai da mai sha da sai a bada ita ko ita ma uwar annabi musan hankalinta ya tashi har ma Qur'ani yake cewa me ma yake cewa inda kita fare gankin nan wasu ba fuadu ummi Musa farira har ko kai ba abin da ke zuciya ta kawai sai lamarin Annabi Musa ba kawai ta manta da komi ta tura kanwashi ta ce ta je ɗan uwarshi kai ba ta kanwashi da yana jinjiri ɗan uwarshi ta ce ta je ta bintikan mata labarin shi tana nan ita cikin mace Allah ya sa ta ji ana cigiyan mai shayarwa da shi ta hanga daga nesa kamar ba, ba ta san shi ba ta gane shi ne ta ta ce to ai wannan ni ku ba ni shi ni zan kai shi me ma nasin Qur'ani yake cewa hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun za ku so in shirye ku zuwa ma'abuta gida waɗanda za su karɓa muku renan wannan yaron kuma su masu nasiha ne gare shi siya masu alheri gare shi sai suka ji wannan magana har sai suka zuwa da zargin suka afke a'a yau me kike ne me kike ne na na manta an ce wannan tsawon hadisi mai tsaho wannan muke guntu dan guntu a cikin shi ibnu kasir ya kawo shi yace nisa'i ne cikin sunan nisa'i aka kawo aka kawo hadisi hadisi ne dogo ya ce hadisi ne na dubu goma sha ɗaya da ɗari uku da ishirin da shida wannan hadisi ne mai tsawo to cikin shi akwai wannan wannan bayanin na abin da ni ba masu abu ya zama kamar tatsuniya na abin da ke hudi kullum suka ji kamar wanda tarihi aka dama sai kamar ko ga tana ce to abin wanda ke kowa ya iya bincika wannan wurin ya ga wannan abin mai tsawo abin alajibi sai suka ce ina ya aka yi kika san inda za a kai shi nan wurin wa'ansu mutane ne masu san alheri shi masu nasiha wanda za su ita ce eh ko ina ba ku hakuri abin da yasa na hida haka saboda shi dan gidan girma ne da gidan sarki ne ya hito kenan inda zan kai shi na san za su yi kwaɗayin su kasance sirikan shi kuma suna kwaɗayin abin da za a ba su na saboda na sakamako sun shayar da shi saboda haka na ce ai za ku samu masu za su za su masu nasiha gare shi yake to shikenan mu tayi sai aka kawo shi da aka aka samu ga mai sha da ita ce sai aka kawo shi wajen ma'aifiyar shi ana ba shi nono ko sai ya karba maza aka je aka bata albishir ita asiya aka ce ai danki ya samu mai sha da shi kin ji kin ji kin ji ce a ta yi farin ciki sosai ta sa kirawo ta aka kawo ta gidan sabata to abin nake so ki komo nan wurin komi da komi na wanki da zan miki kudu abin da zai ta ce a ina da miji ina da iyali ina da yara bana bar gida na haka ne ya lalace ba gaskiya sai dai in kuna ku bani shi in tayi da shi tan wani irka shaya muku da shi sai sai ta ce mai to ba komi to je dai tayi da shi da ta tayi da shi aka dan kwana biyu ya dan girma ya dan tasa ya dan tasa kaɗan yana da jinjirin kamar ana cikin shayar da shi ya dan samu bana ce ko shekara kaza ba dai a gaban da ni kinsa ta bada da yan tasa sai ran nan ita mata sarkin ta so ta ga danta ta turo ta ce to yau shi za ki kawo dana ta ce zan kawo shi gobe zan kawo shi shikenan ta kira ita mata sarkin ta kira duk waɗanda suke jin maganar ta masu mata hidima da sauransu ta ce to hin duk wanda ke ma jin maganar ta ya san ya tana din kyautar da zai mai duk wanda ke kaunata ya tana din kyautar kyautar aka ce tunda ya to daga gida take ake ba ake mai kyaututtuka kyaututtuka har zai da ta zo gidan sarauta tana ga wannan ya bata wannan ya bata wannan ya bata haka zo ta ganshi ta ji daɗi sosai ta ce to mutai mutai a kai kaujen mai gida shi mai ganka ya ma kyauta ya tattara ta tahida ta dauke shi aka ta yana dan kullun jinjirin dai amma ya dan tasa kadan da aka yi shi wajen Firawuna ya rike shi aka ce sai ya rike shaka a gaban shi to nan ne aka ce sai ya kamo gemun Firawuna ya yi kasa da shi ya jawo gemun ya yi kasa to masu diba-diban nan na mahadayan suka ce kai kai kai kai wannan hawa yana ga shi ne wanda aka ce fa zai gama da mulkin naka ya ce a haka ne to kawai a gama da shi sai mata ce a aka kuwa gaggawa haba wannan aya bane na yarinta yaro ne don kusan bai san komi ba bari a jarraba a samo garoshi nan garoshi guda biyu nan ne ma guda biyu dabino garoshi da dabino na gani wanda zai doka to kun ga ni cikin yawancin kisa nake yi tunda muka kyauce aka ya dauki da biyu ya dauki garoshi ya sa ga bakin shi saboda ake kira gura gura a a cikin wannan ruwa da ta nasa'i da yawan ne da nasa wani ya ce dai kawai kawai sai kama garoshin so aka yi aka yi aka amshi garoshin ya kai kai mai illa a cikin wannan ruwa da ta nasa'i abin da kawai aka hudu kenan to wannan shine abin dan kadan abin da muka zama hudu shine nan wa akhazu wa akhazuhu bi liyatihi wa huwa tiflun da kuma kaman geme da yayi na fir'auna yana yana dan yaro magalin fasiruna fi qawlihi ta'ala wa laqad atayna ibrahima rushdahu haka nan masu tafsiri suka wadi cikin fada Allah madauki sarki da yace hakika mun baiwa annabi ibrahima shiriyarsa min qablu tun tuni tun gabani ai suka ce abinda ake nihi hadaina mun shirya da shi sagiran lokacin da yake karami qala hu mujahid wannan malam mujahid ya wannan wa ghayruhu da waninsa wa qala ibn ata ibn ata yace istafahu Allah ya zaɓe shi ƙabilar tida'i halƙihi tun gaba na a faru halittansa Allah ya riga ya zaɓe sa wa ƙala ba domin sashen su kuma malaman ya ce lamma wuli da Ibrahim yayin da aka yi annabi Ibrahim alaihi salam amince Allah tabbata gare shi ba sallahu ta'ala ilaihi malakan sai Allah ya aiko mai wani mala'ika ya amuru anillahi wanda zai rika umartar shi daga Allah ya amuru anillahi daga Allah an ya arifa an ya arifahu bi qalbihi wa yadhkurahu bilisanihi ta inda zai sanin Allah da zuciyar shi wa yadhkurahu bilisani kuma ya rika ambatan Allah da harshen sa fa qala sai yace qad fa'altu mala'ikan aka turo ya sanar da shi wannan ya san Allah a zuciyar shi kuma ya rika faɗin shi a harshen shi sai yace mala'ika qad fa'altu hakika na riga na aikata wannan walam yaqul af'alu bai ce ba a to zan rika yi eh fa zalika rushduhu shine wannan shiriyar da aka ce tashi an bashi shiriyar tun gabani tun gabani ma mala'ikan yazo da shi an Allah ya gama mai wakila wani kauli aka ce inna ilqa ibrahima alayhi salam jefa wanda aka yi ma annabi ibrahim fi nari a cikin wuta wa mihnatahu da wannan jarrabawa tasa kanat ta kasance wa huwa ibnu 16 sanata sanatun sanatin da ce ya kasance yana dan shekara shekara goma sha shidda wannan tamizi yake zuwa daga abin da wuce sha biyun nan عشرة سنة وإن وإن وإن ابتلاء إسحاق بالذبح كما شيما جربا nan da aka yi ma annabi Ishaqa da yanka kana ya kasance huwa ibnu sab'i sinne yana dan shekara bakwai wannan akwai wanganu bisa kan wannan dama riwayan wai shi wai wani ne aka yanka waye aka umarci annabi Yaqub Ibrahim yanka wani suka ce annabi Ishaqa ne wani suka ce annabi Ismail ne to magana ne madu mafi tabbata nan ma ya kawo akwalin da dama gashi mun dan magana muna so sai mu yi da karatun nan wanda magana da wanda mafi rinjaye suka ce a annabi Ismail ne saboda dalilai da dama cikin su ma han annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ibnu zabihaini ni dan wanda aka yanka guda mutum biyu wanda aka aka fanshe su ne da yanka to da mahaifinsa Abdullahi da kuma Ismail kenan shi da kowa ya san aida ba bangaren jikan annabi Ibrahim ne amma ba ta bangaren Isaka ba ta bangaren annabi Ismail kuma su ma suka ce aka diba cikin ƙur'anin ma da aka ce ai kisan annabi ibrahim da kita ni alani za mu ila rabi sai ko inda aka ce a tabudu da mata ne suna wala khalaqa mata manu قالوا ابنوا له بنيان فارقوا فرجهم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين قال قال رب قال إني زاهم إلى ربي كو سيهدين إيه سيهدين نن كو إيه يو سيهدين سي أكا سي أكا باشي آه أكا سي أكا زي ما أكا باشي غلاب حليم قال قال يا بني إني قال قال قال قال قال قال, قال يا بني إني إني أرى في المنام أني أدرك فانظر ماذا ترى أيوة قال يا أبت فعل ما تمر wannan suka ce wannan kisa kala kala mata matubar kala sajuna insha Allah min as-sabirin wannan kisan aka ce wannan lokacin da ya hijira ya bar wannan mutanen wanda aka fara aihuwa shine Annabi Ismail kenan shine wannan kuma daga bayan wannan sai aka ba da albishir da Annabi Isa bancin an yi ban san yankan an wuce da yace sajuna insha Allah min as-sabirin فلما أسلم وتولى للجبين ونادونا يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا وفدينا بذيب عظيم يوا وكذلك نجزي المسلمين ساكتي daga baya zakace wa basharnahu bi ishaqa nabi amin salihin bancin an yi da wannan sakace wa basharnahu bi ishaqa sai an muka bashi arbishir da annabi ishaqa bancin wancan kadiye wancan ta huce to sai mutane suka tabbatar da kuma shi annabi ishaqa suka ce har lawa cikin wata kisa aka ce ai a shi an ba da albishir ne da aihuwa da a lokacin aka ce za a samun shi bisharar tashi sai ta biyo da bisharar ɗan shi tare da ɗan shi ta zo to shi suka ce wanda aka ce wanda aka ce a yanka shi tun yana ƙarami in an ce dama Allah ya haɗi yana da ɗaki nan ba a fahimta wannan magana a ce a'a da shi kashi annabin da ya ga wannan ru'e ni da kace mana zai zo da da kuma yanzu ka ce mana yanka shi wato magana shi annabi isa ka sai aka ce mai ita ita mahaifiyar shi aka ce mai aka ce mata fadaikat fadaikat fa basharna habi ishaqa wa min wara ishaqa yaqub ya saka ita aka bata arbishir aka ce min wara ishaqa yaqub abada zaki ai hukum bancin bancin wannan ishaqa ma shi ma akwai akwai yaqub min wara ishaqa yaqub yawwa zan zaɓe ta so da suka ce akan wannan ne magana matabbaciya eh na Isma'il ne akwai zallid ya suka kare mun amna so wannan fasalin mu samu mu abin shi to wa huwa yana an ce da yana dan shekara bakwai ne wa inna istizlal ibrahim bil kawkabi haka kawai hujja da annabi ibrahim da yi da kaukab da tarmami wal qamar da wata wa shamsi da rana kana ya kasance huwa ibnu 15 shahran wannan yashi ne baki daya bai wuce dan shekara ɗaya ba yana dan shekara yana yana dan wata goma sha biyar a duniya ne wanda yake cewa kin nan kala hazar bi falma fala kala hibul lafiri har duka aka yi na na kaukabi ya ga wada ya ga ya ga shams ya ga ya ga ranan nan duka baki da wakila wani wani kauli aka ce auha Allah ta'ala Allah madauki sarki yayi wayi ne ila Yusuf zuwa annabi Yusuf wa huwa sabiyun lokacin da yake dan yake yaro shi ma inda ma inda ma hamma ikhwatu yayin da ƴan uwan shi suka ɗauki niyya bi ilqa'ihi na su jewa shi fil jumi a cikin tsohon rijiyar nan ya kulu Allah ta'ala ana mai sarki ce wa wahayna ilaihi sai muka yi wahayi gare shi la tunabbi annan bi amri hadha a sannu zaka ba su labari da wannan lamarin nasu da suka aikata wa hum la yashuruna kenan cikin ayat lokacin da su ba sani ba sai haka sai ko haka suka zo suka ce qalu ya ayyuhal aziz inna rabbana qalu ya ayyuhal azizu masana wa nadhur wajina bi zati mujatin fa awfina lagar sadaq alaina kala sai yace musu hal alimtu ma fa'altum bi yusufa wa akhi kun san kuna san da abin da kuka aikata wa annabi yusuf dan uwansa lokacin nan su sun manta su suka suka shi ce musu kala hal alimtu ma fa'altum bi yusuf akhi zantum jahilun lokacin da kuna masu kuskure kun sa abin da kuka aikata kuna tana abin da kuka aikata su sun mance da ma shine yusuf sai suka ce kalu a innaka la anta yusuf kala ana yusuf hadha akhi kan wannan lawa alaina to shine yace ila gairi zalika har zuwa wani wannan mimma zukira na abin da aka abin wanda sai mai sarki sama ko zukara eh mimma zukira ne na abin da aka ambata min akhbari na cikin labarbaran su labaran su wa kar haka ahlu siyari mabuta sira tarihi su ma na annabawa kenan ko ko da ahlu siyari mabuta sira sirori na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam tarihin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam anna amina cewa ma'aikiyarsa amina binta wahab yar wahab akhbarat anna ta ba labari anna nabiya na muhammad cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wulida an aife shi yana wulida yayin da aka aife shi ba su dan ya dai yana mai shimfiɗa hannayensa ila al-ardi zuwa ƙasa rafi'a rasahu yana mai ɗaukaka kansa ila sama zuwa sama mai hamzi yake cewa wa fi zalika rafi ko ذلك الراب ila kulli sudadin ima'u eh yana mai dokan shi wannan dokan da yake yi nuni zuwa ga dukkan wani jagoranci wani wani wani wani wani siyada wakala wakala kuma shi hadisi sallallahu alaihi wasallam haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya cikin hadisin sa lamma nashatu bugidat ilayya al-awsan lokacin da na tasa sai Allah ya sa mini kyama ki na gumaka ko bugira ilayya shi sai aka sa mini ki da kyama na waƙe na waƙa ma baki da walam ahumma bi shay'in mimma kanat al-jahilatu taf'aluhu illa marratayn bin taba himmantuwa bin taba doran niyya ba in aikata wani abubuwan da lokacin jahiliya mutane sukan ce suna aikata su illa marratayn sai su bi kawai ba a sama ni su ma sau biyun nan ba a sama ni lahu minu ma sai Allah ya kiyaye ni ya tsare ni daga daga aikata su sun ma lam a odi sannan bayan wannan so guda biyu mu sake komawa ba sun ma ya sun ma ya tamakkanu al'amru lahum yawa magana can baya aka koma su wannan wai haka ake musu tun suna ƙanana sannan sai lamarin sai ya tabbatu gare su su annabawa wata taradafu na fahatun layi ta'ala alim sai kyaututtuka na ubangiji su bibi juna a gare su wato shiriku anwarul ma'arifi fi qulubihim haka nan hassassakai na sane-sane na Allah sai su haskaka fi qulubihim a cikin zukatansu hatta yasiru ila al-ghayati har sai sun kai matuka wa yablughu bi istifa'i Allah ta'ala lahum bin nubuwati fi tahsil hadhihi al-khisal sharifati nihayata har sai kai kuma makwara eh da zabi na Allah madauki sarki da yi gare su da annabta fi tahsil hadhihi al-khisal cikin tabbatar da wa'annan dabi'o'in wanda suke masu daraja na masu girma duna mumarasatin wala riyadatin ba tare da sun yi mumarasa ba sun yi mumarasa kai kamar a yi ta kudu ne da abuka ka aikata ka ai abin ka kama abin ka yi shi har ya zama naka ko ko riyada kamar da muka yi mai kai riyada ka jarraba yau ka jarraba gobe haka saba ba tare da wannan ba kawai haka Allah yi musu kyautan wannan Allah ta'ala ala mai sarki yace walamma balaga ashuddahu atina hukman wa ilma annabi Yusuf a lokacin da ya kai cikakkarin shi sai muka ba shi hukunci da ilimi ko annabta da sani wa kad najidu ghayrahum hakan mukan samu wanin su ma su annabawan yutubawu ala ba'di hadhihi al-akhlaq ana dabi'antar da shi a sashen wannan dabi'o'in duna jami'a an ba baki ɗayan su ba wa yuladu alaiha kaga an an samu mutum wanda an haye shi akan wannan dabi'o'in fa yasuhulu alaihi iktisabu tamamiha sai samun cikar wannan dabi'un sai ya sauki a gare shi a ina ya tammin Allah shi ma a kamar sun ya cikin wannan ruwa tamko a ina ya tammin Allah idan saboda kulaci daga Allah mai sarki kama nushahidu min khalqihi ba'da sibyani kamar da muke halitta daga cikin halittan Allah wa'ansu wa'ansu yara ala husni samti absa kyawan kama kyawan hai'a a awi shahamati koko cikakken ra'ayi na shugabanci da suka same su ko suna da da suka yi in suka yi nuni sai abu abun a ga kawai wannan ma'abuta ra'ayi ne kamar inda ake ba da kisa ta Mu'az bin Jabal mai wanda ba da labarin shi wanda ta da shi a shamu ne ya sami shiga cikin matashi ne cikin mutane mutane in yayi nuni ko sai abi in ya faɗi ra'ayi mai kyau ne kamar yadda kisa da muke karanta na Husi ku shi ko Husna Samti macen nawar ta zo ta zo a hilin Khaibar sai tara sai na Umar yana yana barci mace aka sai ta zo ta tsara shi ba san ba shine halifan ma baki daya yana barci tace amma tawassamtu tawassamtu fi alkhair sai na ga alama ta alheri gare shi barci hoye kewa duk mutanen ta wuce ta ga kai babu kamar wannan yace sai fa sai ta yi shahi kawashi ya tashi me kike nema baiwa Allah yace a mu shekaran da ta wuce amirul mu'minin ya aika mana wanda ake Muhammadu bin Maslama shi zama shi ne mai karɓar zakka ya umarce shi ya roki zakkan nan daga masu kuɗi daga cikin mu ya bai wa talakawa to amma da ya je ni aka amsa ni dai ba a bani komai ba kuma ni mace ce ni ina da mamarayu sai sai na umar ya ce to sai ce da ce abin da nake so gare ka yanzu ni na ga huskan alheri gare ka abin da nake so mu shiga mu ka shiga mini gaba ka ja mun hankalin shi yanda zai yarda in na ji labari an ce ma wannan shekarar ma ba aka tura mu shi haka ya mana wannan shekarar ma na ji labari an ce Amir al-Mu'minin shi zai tura mu to saboda ka dan mai shi magana saboda in ya je in samu wani abu sai ce to shikenan sai sai na Umar sai kirayi Hadim ya ce ya yarfa wanda sunan Hadim nashi yarfa yace ya yarfa ki je ka kira mana Muhammad bin Maslama sai su ce a ba ni ba haka nake so ba babban mutum an shi a ce a kira shi kuma ni so ne ba haka nake sai ce a wani magana take bugin sai na barki ce illa mai atina ji ina eh ce bar shi bari in mun ce zo ko in bai zo ba in bai zo mu mun tarra shi shikenan sai kanin ko yaje shi ya hada ma Mamadu Musulma ce gashi sai na Umar na neman ka sai taho yace lahiya wannan lokacin a rana haka yace wallahi na dai ga wata mace yace sai sai na shi sai na shi Mamadu Musulma ce ina ga ɗaya daga cikin wannan matan nan ne yana zuwa dai wurin shi yace assalamu alayka ya amiral mu'minin assalamu alayka ya amiral mu'minin wa rahmatullahi ta'ala yace ah aka ce sai ta tattare kayan jikinta sai ta shiga ta shi kumya ba ki da amirul mu'minin ma ba shi da shine ta kama ta ji kumya sai ya shiga ya ce mai kawai sai haushi ma da faɗa wai kana tuna yadda muka kasance kamun zuwa musulunci ya ce amin abuwa dai ya ce mun kasance ba mu huce ba mu kai guda ya ishe mu kai guda ma wani in kamar cikin dabbobi ne ma dabba ɗaya na iya ce mata kai guda da bai huce amma dabba ɗaya raƙumi ne ma da yawan bai huce an buge mu raƙumi duka ishe mu amma yanzu Allah ya ɗauka kamu da wannan sha'anin dan mine ne zaka zo wa a ce macen nan ka je aikin da na tura kai ita ba samu komai ba ce ya wuyi dan saurara mu amma a ce da gangan na aikin wannan bai taso ba ko dai na kuskure ta ko ko bata zo mana ba ban ganta ba sai ce to shikenan in ka koma zan sake tura ka in ka je ka bata na watan shekara da wannan shekara kuma ya ce mata ke zo mu ta yi ita ta cikin cikin garin na Khaibara ya ce zan zan sa sai sa aka mata kyauta to wannan ita wai samtikin ne yace mutane Allah yake halitta wasu tun suna ƙanana ma da ka gansu kaga mutanen kirki hakan nan kamar yadda kuma ta kaga su kaga jagorori ne na gari koko au shirki lisani koko gaskiya da halshe au samati ko kyauta haka Allah ke mutane wa kama najidu ba'dahum ala zidda kuma haka muke samun sashen mutane a bisa kiyoshin wannan shi wannan ɗabi'u sai ka samu mutum ko ko talle tashin shi kawai ba gaskiya bai da kamata ta mutumin gaskiya fa bil iktisabi yakmulu naqisuha wa me wanda ke tawayan daga cikin wannan ɗabi'oyin sai ya cika da tsawurwuri da nema wa bi riyadi da riyada wal mujahadati da kokari yustajlabu ma'adumuha sai ya jawo abin da yake rasashe daga cikin wannan dabiyoyin wa ya tazilu munharifuwa wanda ke ya karkace kuma sai ya daidaita wa bi ikhtilafi hadainil halaini yatafawatu an-nasu fihima a da sabanin wa'annan halayen guda biyu ne mutane suke tserere ne a cikin su suke ba dai wannan sun yarin shi a bangaren dabiyo na gari wannan ba shi a bangaren dabiyo na na gari ba wa kullu muyassarun de limani khuliqa lahu shi ma sai salama wa kullu muyassarun duk wani abun yassarewa zai kasancewa ne mai zuwa ne ga abin da aka halice shi saboda shi duk abin da in mutumin kirki ne in Allah ya mutumin mutumin arziki ne za ga shi yana karkata zuwa dabiyo na gari in mutumin banza ne sai gani kawai haka shi da man Allah ya ce mutumin banza ne ba ma'abuta arziki ba ne sai gana karkata zuwa ɗabi'u wanda suke ba na gari ba wale haza saboda wani ne ma kadik talafa salafu wannan makin an ce ta taukidi ne wale haza kadik talafa salafu a shi ne ma'anan saboda wannan ne lalle wanda suke maraganya managarta suka samu suka samu suka samu sabani fiya a cikin wa'annan ɗabi'o'in wai cikin cewa hal هذا الخلق جبلة جبلة أم مكتسبة wannan ɗabi'o'in wai su a halitta ne koko abin nema ne mutum neman su yake yayi tsirurin su wa ka tabari imam tabari ya hakaito an ba da sarbi daga sashen mariganya annal khuluqal hasana cewa ɗabi'a na gari jibillatun halitta ne wa garizatun kuma abin tabbatarwa ne fil fil abdi a cikin bawa ita ma gari zabe dabi'a ce wa kahu an abdullahi bin mas'ud yace yace ya hakaito wannan kauli ne daga abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu wal hasan da hasan kenan wal hasan da hasan hasan basri wa bi qala kuma da shi wannan shi wal hasan wal hasan wa bi qala huwa kuma da shi ma kanshi da wannan wannan ra'ayin ya haɗi shi ibn jarir kenan a tabari wa sahihu amma magana wadda take ingantacciya ma a sallahu shine abin da muka tabbatar da shi tun can baya wa kadarwa sa'adun annabi su zama haka sa'ad ya rawaito ibn malik kenan daga annabi sai da mun Allah sabata gare shi qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace kullu khilali dukkan dabiyoyi yutba wa alai hal mu'minu ana ɗabi'antar da mumini akan ta ne illar khiyanata wal kadhiba sai dai banda ha'inci da ƙarya wannan kan mumini ba ya so haka Allah ya shi mutum ne yake sa kanshi yana ha'inci har ya zama maha'inci wala yazalu rajulu yakzibu yataharra al kadhiba hatta yakuna inda Allah kazzaban ko yi tabu ne wa gala umar bin khattab umar bin khattab radiyallahu anhu ya faɗi shi ma fi hadisi ne a cikin hadisin sa wal jur'atu wal jubnu ghara'izu kenan gara'izu ya da'uhum Allah haisu sha'a yace da sadaukantaka wal jubnu da tsoro ɗabi'o'i ne wanda Allah yake ajiye su inda ya so sai Allah ya wannan matsoraci wannan mai jarumta wa hadhihi al-akhlaqu al-mahmudatu wannan ɗabi'o'in nagari wal khisalul jamila ɗabi'o'i wanda suke kyawawa a sharifatu masu daraja madaukaka kasiratun masu yawa ne walakin na nazkuru usula sai dai a cikin littafin nan za mu faɗi asalin su dai asalin su wani shiru ila jami'a kun minuni zuwa baki ɗayanta wa nuhaqqiqu wasfahu sallallahu alaihi wasallam biha sannan mu tabbatar da sifantuwan sa tsira da amince Allah tabbata a gare shi biha da wannan dabi'o'in wanda zamu yi tafsirin su baki da a jumlace insha Allah Allah ya so alhamdulillah awwalan akhiran اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله